عند ربهم جنات النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ان جنات النعيم سوى الجنتين نعيما نظما لافيا نظما شمس دائم للمتقين يا تفرق ما سورم الله عند ربهم ذا سوما جنتان وجن وبمجين لما الله يا شوال إن أولياء إلا المتقون مصولا الله سنة ما سورم الله إن الله يا كتبة وقم فقم قرآني ذلك الكتاب لا ريب فيه سيجد هدى للمتقين وأن قرآن شريعة ne ga masu takwa masu tsoron Allah masu bin abin da Allah ya umarni da masu hani ga barin Allah abin da Allah ya hana a sunan mutaqina shine Allah ya ce ga masu imani masu sallah masu ba da dukiyar saboda Allah masu imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa masu imani da lahira to haka dai Allah ya lissafa dan cikin babana kuma sai ya sake fadin cewa ba kallon gabar ko yamma ba shine ibada ba laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fil riqab haka yi shi haka ne ta lissafa ga waɗanda ake inda ake samun ibada wanda ya imani da Allah ya imani da ranar zai kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa gaba daya da littafan Allah gaba daya kuma ya bada dukiyar sa tare da yana son ta ya ba wa makusantansa da duk wanda ya dace da ya bashi wal gharibina wa fi sabilillah wa sabili duk dai wanda ya dace to waɗannan su ne ake ce musu أولئك الذين صدقوا الجناية وأولئك هم المتقون سوني سكا زما وما سكا سكيا سكا إيماني سوني سنشا سكا الله دا سكيني كما سوني متقون ما سورهم الله وأن الله يشي متو كرشي شي أولئك هم المتقون أفركم بقرة نعم جنات النعيم لا تستوون أبدا ba za su daidaita ba mana kafirai da mummune ba za su taba daidaita ba ahlu taqwa mutane tsoron Allah da Allah da Allah min huma da sanya mu cikin su fil jannati suna cikin aljanna wal kafirun kafirai wanda suka kama cewa Allah ko kofin nar suna cikin wuta Allah ya
أفنجعل أفنجعل المسلمين المسلمين كالمجرمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين Allah ya ce shin zan sanya musulmai masu bin Allah kalmujirmi ne mai da su kaman kafirai ba zan yaka ba Allahu yuhabbi baina awliyaihi wa adaihi fil fil adai amma a duniya zan daidaita kowa zan bashi abin da ya dace Allah yana daidaita tsakanin masoyansa da abokan maƙiyansa a wajen kyauta a duniya yadda musulmi mumini mai tsoron Allah yake samun rayuwarsa a duniya ya samu iskan da zai rayu da ita ya samu abinci da zai ci ya samu suturar da zai sa ya samu gidan da zai zauna har ya samu ya yi aure ya haihu ya yi iyalai duka kafirai ma suna yi a duniya za a ga kaman abin kaman an daidaita to amma duk iyakashi iya duniyan ne kawai shi musulmi in ya mutu shi ke nan ya huta ya koma inda ya masa shi kuma kafiri in ya mutu to ya fara jannata wata rana sai na hasan dan Allah ya kara masa yarda dan sai na aliyu ya fita kidisa irin fita da ake yi nan na sarakuna da ya fita da dawakai da mutane da jama'a suna fita da yawa ga shi nan cikin riguna masu kyau komai dai ka ga shi dai ka ga nima to ya fita gari kenan yana wucewa sai ya je samu wani ba yahude shi ko wannan ba yahude kwana uku bai shi abinci ba ya rasa abin da zai ci yunwa ta kashe shi ta ya rasa ya zo ya zauna ya yi takumi sai ya hangi su sai ma hasan yana zuwa to da ya tashi ya tashi ya tsaye da sai ma hasan sai sai ma hasan ya tsaya kowa sai ya tsaya sai ce kakanka ne ya ce duni a duniya sijinul mumin wajen nasar kafiri kakanka ya ce duniya kurkukun mumini ne aljanna kafiri ne sai sai na sai ce kwarai kuwa haka ya faɗa sai shi ha to yanzu in dai a wannan ne yanzu aka nifa kwana uku ban ci abinci ba wahala nake cikin da ba ka komai kaga nan ma iri yanayin da kaga yanzu a cikin mu wa yake kuma ni ba yahudi ne kai ko musulmi ne to yanzu kai a cikin mu waye ne cikin aljannar waye ne cikin wuta sai da ai baka fahimci maganar bane ba a nan bane da za ka ji yanayin da kake ciki yanzu nan ba kai ba sai biji kwana uku ba gashi nan kana nan kare da yadda za ka yi to a hakan ma aljanna kake domin in dai baka tuba ba in ka mutu da haka in ka je inda za a kai ka lahira za ka ce da aljanna kake yanzu an kawo ka bala'i an kawo ka kurkuku ni kuma da kake gani na din nan da za mu je lahiran ka ga inda na je sai ka ce a sai nan ka sa ba a cikin kurkuku na ke yanzu na fi da kurkuku malam malakum kaifa tahkumun malakum kaifa tahkumun me yasa mai ku ne mutane kaifa tahkumuna ya za ku yi hukunci hazal hukman fasida irin wannan bataccen hukunci ku daidaita masoya Allah da makiya Allah ba daidai suke ba A'a, Allah ya yana tare da masoyansa ba ruwansa da makiyansa
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا ظالمة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لك- أم لكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون آه، أم لكم كتاب ko kuna da wani littafi ne muna zanu wanda Allah ya saukar fihi a cikin hukuncin da kuke cewa ai in kafirai ma in sun je lahira za su samu sauki ko za su samu hutu na da su wani kuke karanta wannan littafin a cikin zakuwa samu ko samu wannan babu daga rahona kuna karanta wannan littafin babu shi inna lakum fihi ma takhayyaruna abinda kuka zaba yana nan cikin littafin da aka saukar din hal nazala kitabun min Allah akwai littafin da ya sauka daga Allah ya kubirkum da ya yake ba ku labari bi annakum fil akhirati tajiduna shay'an kuna zamanin kafirai za su samu wani abu a lahira babu wannan littafin la da sauka da irin wannan littafin am lakum aymanun ko kun dauka kuna da wasu alƙawura ne وعود علينا كنا دوسوا القورة أغريني إن جي الله غالبة أمتتو نايا القوري لمتم الدنيا لذلك قوة القوري من قال السلام يا قاتل القوري هو الذي يزو الدنيا كافي يزو ثم ينا شكين شكين قوة ذات ورو ملائكة يزو يرقو تا iya numfashin da zai a duniya iya kwanakin da zai a duniya iya magana kalmomin magana da zai a duniya sannan kuma iya tafiyar da zai a duniya iya abinci da zai shi a duniya iya abin shan da zai sha a duniya iya suturar da zai sa daura a duniya duk sai mala'ika ya rubuta wannan daga ƙarshe mala'ika sai ya rubuta sauran aljanna ne ko da wuta shi kenan to tun da dai an rubuta masa waɗannan in ya zo duniyar nan abin da aka rubuta ta masa zai ci sai ya ci abin da aka rubuta masa zai sha sai ya sha shi abin da aka rubuta masa zai daura sai ya daura abin da aka rubuta masa zai samu sai ya samu amma iyana shi kenan nan ne wanda Allah ya riga ya ɗauki alƙawarin duk wanda ya zo duniya Allah zai masa wannan amma in ya zo duniya daga nan an bashi hankali aka ce to wannan hankalin da ilimi wannan hankali da ilimi su karantar da shi inda zai koma da abin da zai karanta to hankalin sai ya gaya maza in ya koma shan ya yake so shaddi ya zama to a nan ne zai shirya wa shaddi iliminsa kuma ya gaya masa cewa fa ba wannan gidan kadai bane fa ba wai an zo duniya kawai an gama an mutu an tafi shi kenan ba ilimi ya faɗa Allah ya saukar ya gaya wa annabawa sun fara mutane cewa bayan wannan gida da muke ciki na duniya akwai wani gida kuma wancan gidan shirya masa ake yi shirya wa gidan ake yi dole yadda mutum ya je wa gidan haka zai samu gidan Ah, kamar yadda waɗannan sahabbai guda hudu suka faɗa ah, sai na abubakar ya ce almautu babun wa kullun nasu dakhiluhu ya laita shi'ri ya bada almautu madar ya ce mutuwa dai kofa ce kuma dole kowa sai ya cika wannan kofar sai dai ba sani ba bayan mutuwar ina ne mutum zai koma sai sai na aliyu ya ce sai sai na umaru ya ce الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار gida dai gidan ni'ima ne in ka aikata abin da ya yadda da Allah in ka saba wa Allah wuta ne sai na wasu wani yace al-mawt babu kullu da nas dafiruhu ya yi da shi da bar mawt madaru a daru daru na ibn ya mutum bima yuri ya wani karanta fannaru sai bacin nan da na Usman to na karshen shine na sai na Aliyu shi kuma yace huma mahallani malil matan la yuhuma a shine na sai na Usman huma mahallani malil matan la yuhuma fa khar li nafsika ayya da ya kasaru gurin biyu na lahi a gidan ne da wuta da aljanna sai ka zaba wa kanka ina kake son zuwa to sai na Aliyu sai yace malil abidi siwal firdausi in amilu wa in hafafa fatan farrabu kafaru bayan Allah dai ba inda za a kai su sai gidan aljanna na firdausi idan suka yi aiki mai kyau idan suka yi kuskure Allah mai yafe wani zai yafe to wannan kawo idan suka yi kuskure Allah zai yafe to sai Allah ya bude wani takata hannu sai na aliyu wanda shi mai mai mai tausayi ne a wannan bangaren to shi kenan wali ya suka yi ta fita ta bangaren sa Allah kuma imanun ko kuna da alƙawura wa udun alƙawura alaina a wajena in ji Allah bayyinatun amintattu wasiqatun ila yawmi qiyamati har ran tashi qiyama ma akwai alƙawari duk wanda yaje lahira zan zan masa masauki da nayi masa a duniya zan masa abinci da nayi masa a duniya zan masa komai da nayi masa a duniya la babu wannan alƙawari inna lakum lama tahkumun wai ko ba wani irin hukunci kuke hukuntawa ne kaga annabawa sun zo sun gaya muku komai da kudi yadda annabawa suka faɗa sai ka samu lafiya سلهم أيهم بذلك زعيم
فلهم أيهم بذلك زعيم فلهم كتنبيس كشي أيهم وين أشكينسو زعيم جابورا وين زي زي جابورانشي ko kuma zai lamunci biza ne ka wannan hukunci bizalika alhukum wannan hukunci alladhi yaqumuna bihi wanda suke hukuntawa da hukuncin kawunan su min annahum yuquluna fil akhirati afdal min almu'minina kafira suna cewa to ai mu'mina da ake cewa yanzu irin su bilal irin su ammar irin su suhaibu irin su waye waye mus'abin nan wasu ne za a ce wannan yanzu lahira wa suna da wata nima zai zalla gani so da Allah yana son ya ya ba su ba su da ko kayan sawa to shine sai Allah ya ce to ka tambaye suka ce musu wannan hukuncin da suke cewa suka ce ai wanda Allah ya kesa tun a duniya zai fara bashi in ji kafirai in Allah yana son sa tun a duniya suke wadata ka yi maka komai to ya nuna kenan in ka koma shaɗin ma za ka samu to Allah ya ce ƙarya ne wa zai lamunce musu wannan ƙarya ne ƙarya suke yi kawai ba wanda ya lamunce musu ba abinda kafiri zai samu rayuwa sai wahala
أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء ko suna da abokai masu taimakawa ne in sun je lahira muwafiquna lahum wanda suke dace musu biya ga makuli a wannan magana da suke faɗa ya ka takaffaluna lahum bihi in sun je lahira zai tsaya musu na da wani wanda zai tsaya musu a lahira ne ce wannan ba za a kai shi guda ba na ɗauki belinsa ha ba duniya ba nan a duniya ake ɗaukar belin ko ko wani kawai ya raka waya ma ya ce a sake shi duk laifin sa a sallame shi ban da shakka a can dai kar ya je da laifin ya takaffaluna bihi ilahum wa zai lamushe musu bihi da cewa in suka ji lahira suna da daraja ba in kana kazalika in kuma sun sani suna da waɗanda za su taimaka musu magoya bayan su wanda za su iya tare musu don lahira da zafin da da komai wani ya tobe shirakaihim su kawo abokan tarayya tasu wanda za su taya su ne alkabiri na kabiran su kawo waɗanda za su taya su a lahira wanda za su taya musu gaban allah su ce allah ba ba za ka kona wa ne ba ni ne ni ne garan garan garan to ɗinka a ba kafirina in kanu sadikina in dai gaskiya suke yi cewa lahira suna da rabo to ko su shiryawa yadda za su samu rabon su canja kafircin in ko suka tafi da kafirci su sani to lahira ba abinda za su samu sai wahala
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستجيبون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يوم ونين لنا كاشف قياما ذاك مكانا يوم يكشف عن ساق رند ذا آية كومي معنى ذا رند كومي ذا يفتو أفيدي ساق مكين كما معنى كفا أما دي أنا نفين جو أسيري ذا تونا شكو يوم تبدأ سرائب يوم القيامة هذا القيامة عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة cewa za a yaye komai din nan ana fassara cewa tsananin labarin da zai faru ranar tashin kiyama kana arabu larabawa sun kasance idan shadda al'amru idan abu ya tsani ya kudu na sai su ce al'amru ku kashafa an tsani ai wannan lamarin fa ya ya ya ya ya, ya bude kafa yawa da ma'ana dai kalma ce ta larabawa to in abu yayi tsanani sai a ce ka wannan abu ba gaskiya ya kuma ya bude kafa ba to saboda haka sai Allah yayi amfani da wannan inda su ma suna amfani da wannan kalmar ya ce wani da za a bude kafar ku ce ba sa masalun indahum misali ne da wajen larabawa da tattalin amri da abu ya tsanani yau mar kiyama da yushafu a sa'i ran tashi kiyama za a yaye komai bima na annal insana mutum za a rada ayyuka bila amran aziman yushammiru wa yakshifu an saqaihi ai da kadan ko a duniya in ya shirya zai yi aiki zai yi aiki sosai zai yi wani lamari mai girma a wajensa to yakan yakan zaɓi damtsinsa sai ya naɗe yana ne kafafuwar wandonsa to kaga shi ne ya shirya wa aiki to saboda haka shi ne aka ce yi shafi an rafi ce zai shaddar al'amuru idan abu ya yi tsanani to mutum yakan zage dantse sannan kuma ya nade kafafuwa saboda zai shiga aiki yuqalu sai yaqulu ka sai shi ku shi fal amru an sadi wannan lamarin fa na ga sai sai mutum ya shirya masa sosai wayo da auna ila sujudi idan ka je wannan ranar za a kira kafirai su zo su yi su duk mutane ma kowa zai sujada da haka za a gane wannan kafiri ne wannan musulmi ne idan ka ce kowa ya sujada imtihanan lil imanin saboda jarraba imanin su yawmal qiyamah ranar tashin kiyama idza qaduta nasu idan aka da mutane yuwaruna bi sujudi lillahi tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce to kowa ya sujada to wani dama ya saba ya duniya yana sallah yi sujada wani abu na waje sa ya saba sai yayi fa kullu man kana mu'minan duk mai imani musalliyan fi dunya wanda yake yin sallah a duniya da an ce ya sujada kawai shi ya san yadda ake zai sujada ya sujudu sai ya sujada ayyirun alaihi wannan mai sauki ne a gare shi wa man kana kafiran fi dunya wanda ya zama kafiri baya sujada a duniya ba ro mai sujada sai ta zuwa la yaqiru ala sujudi ba zai iya sujada ba yayi yayi ba zai iya ba wala yastadiquna ba za su iya sujada ba ya'muruhum Allah bangi zai umarce su ya ce musu sujudu ku sujada wa hum zuhuruhum ɗaukun wahidun laysa fihi mafazilu a lokacin an riga an maida gabawansu haka a miƙe kawai eh su muminai yadda gaba kawai suke a duniya haka suke za ka tsaya za ka sunkuya za ka yi sujada za ka zauna amma shi kafiri an mai da shi kamar ice duk gababin an an miƙe su a kandare yake ya zai yi sujada yana kandare to ba za su iya ba shine wa zuhurun an mai da bayan su ɗaukun wahiri a miƙe laysa fihi mafasilun babu wata gaba da za ta tambara yakdiruna ala sujudi wacce za za wacce za ta samu su iya yin sujjada ba za su iya ba fi muqabalatil haqqi yukhalifuna amrahu ma'ana ubangi saboda yana nuna musu cewa sun saba wa rabarinsa a duniya nan ko ba zai basu sai ba tunda an ce musu su yi sallah a duniya aqimu salata wa atu zakata sun yi sallah to in suka je shakko ba za su yi ta ba na yukhalifuna amrahu ya za su dole yanda suka saba wa umarnin Allah a duniya to a lahira kuma umarnin Allah ne zai saba musu خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم ألوكة إدانوا سجود فتو ذليلة أعينهم إدانوا سجود أسقنجي سجد ولاقنجي لا يرفعونها بذات أبا إدانوا سوا حياء من الله سنا جن كنير ألا بسبيش بسنداو مثلا لأنهم يخالفون أمره سنسا سنا ساقا ولا umarnin Allah mu waje hakan da a duniya Allah ya ce su yi suka ce ba su ga Allah ba ba za su yi ba to yanzu ko ga Allah sun ganci ko ba za su yi ba to ba za su yi kallon Allah ba dole su kalli kasa tarhaquhum zillatun wulakan shi ne ya rufe su takashahum zillatun wulakan shi ne bi qayatin zillatin wulakan shi ne ya same su ce ba ba su yi daga ido su kalli ubangiji ba wa kad kanu da auna kila sujudi da a can lokacin da suke duniya ai ana kiran su a nan duniya ila su juni su zo su yi sujjada su yi wa Allah sallah su yi sujjada su shiga cikin musulmai Allah yana shawar kawo mu arraki ku yi sallah tare da masu sallah ku yi ruku'u tare da masu ruku'u التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العابدون بما امرنا عن المنكر هذا لا يناسب كما في صلى كهالا يسو كهالا يسو to a lokacin sun yi wa hum salimuna a duniya ya lafiyar su kalau kowa zai iya tsayawa zai iya sunkuyawa zai iya dagawa zai iya sujjada zai iya tashi ya zauna duk suna iya iyawa a duniya suka ƙi sai suka je lahira ba za su iya ba fi duniya a nan duniya lafiyayyu ne lafiyar su kalau kanun kadiri na ala sujudi sun kasance suna da ikon yin sujjada wamtana sai suka ƙi فاليوم يو يو كما يا تاجي قيامة لما أحبوا أن يسجدوا يا إنك سكا سوس يسجدر ما قدروا بزاس إيا با أنا الدنيا زاس إيا سكا إي يسنجي شكو سنا سوس إيا بزاس إيا با فسيقول فسيقوا إلى النار فسيقورا سوى بودا
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني وبنجي كبرني يا ما duk wanda Allah ya ce barni da wani to ya shiga wani da ma shi ya samu mun kare zai ce wa barni da Allah to da Allah ba zai share ba duk inda Allah ya ce zarni karshen zarni ba to kaga wannan fazarni wa man yukaddu bi hadha alhadith me ya biyo baya sanasturijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin dan kuma zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhidan thumma yaqulu ana zid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urihiku sa'uda kaga shan ma azaba ne wazarni wal mukazzibin ulil ni'mati mumahhilhum qalila inna ladaina an kana wa jahima inda Allah shi barni da wani bala'i ne kuma ya kuskura shi wa shi shi a bashi da Allah eh a bashi da Allah dai ya zama yana shiri da Allah amma dai a bashi da Allah yayi laifi ya shi a bashi da Allah a gara masa hukunci ya masa وذرني الله شيء كفرني ومن يكذب بهذا الحديث ده ما سكر يفهم القرآن القرآن سنر سنستدرجهم الله شيء زن جنك تامو زن بسو زن بسو رأيوا ما يوا سويتين أبو تسكر قداما قليلا قليلا زن بسو أهم قليلا استدراج إذا كان العبد غير مستقيم إذا باوا يكسن شيء بايا بايا كان هنيا ديدي وفي ما سيد الله ينا شكين سابق الله والله يرزقه الله خير أعرف arziki har wani ma ya dinga ruruwa da shi a inda abin da nake yin nan da laifi ne ai da na daina samu ai baka sani ba samun ba alheri ba ne kana samun Allah kuma kana samu a ba samun ba mai kyau ba ويظن سيء إذا كم أن الله أراد به خيرا ألا أنا نفهم أجيري لشيء شيء ذاك تقارى مثلا دوكيا أي بقارن دوكيا أنا ريبة أو لم أنا با وهو لا يريد به إلا الهلاك بيسني با ألا سوى يكي هلاك دشي sai Allah ya bacci ta tarawa ya ta tarawa ya duk abin da ya ga dama sai Allah ya bashi lafiya ya bashi tsawon rai ya bashi komai kafin auren shekara nawa sai da ya mulki shekara ɗari hudu yana mulki shi ne sarki sai abin da ya ga dama duk abin da ya ce shi za a yi duk abin da shekara yi ba za a yi ba haka ya ta mulki ya ta zaman sa lafiya lauci babu rashin lafiya babu tashin hankali babu wani zai kawo masa wani abu haka ya zauna amma me karshen sa karshen sa ko ko kabari ba samu ba har yau ba shi da kabari eh dama Allah ya ce masa فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية zan ajiye jikinka saboda ka zama aya ga na baya har yanzu jikin fir'auna yana nan alƙar ba ba ba rufe shi ba ko za a rufe shi ba har tashin duniya sai dai ya ji ya tashi ta amma ba za a rufe gawar ba saboda Allah ya riga zai batta duk wanda yake ji da mulki ga fir'auna wanda yake ji da dukiya take rudunsa har yake taka mutane karuna yana can kasa karkashin kasa yana tafiya to duk abin da mutum ya samu a mutum yana ji da ilimi ilimi ne yake rudunsa yake tabar da mutane yake ta yin duk abin da ya kawo masa zai gama da wane gaba na wani ba zura ko waɗanne aka yayi misali ga ajiye yawa idan wadaka ka karanta misali ka bi Allah sana kawai نعم من حيث لا يرمونا Allah ya ce ina jinkin ina kan nannaɗe musu abin da suke yi dan ana son su ƙara ne idan mutum ba shi da abin da yake ba kyau ana son ya ƙara shi sai ta naɗe masa wannan ɗin duk abin da ya naɗe ya ajiye duk abin da ya naɗe ya ajiye ta tara fayili to sai ran da ya je sai ya gani min haythu la ya'lamuna ta inda ba sani ba wa umli lahum wa umli lahum إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين Allah ce ina jinkirta musu ne ina jinkirta musu sai suke ganin kamar ai babu ranar azaba ba sani ba inda kaidi Allah ce ni azaba ta yi wa mutum wayo matinin azaba ta mai karfi ne ko kuma kamo na mai karfi ne shadidun mai karfi ne la yuda ko ba za a iya shi ba inna batsha rabbika la shadid haka Allah zai dika gaya wa kangararren bawa tabi ne a hankali ubangijin kanaran ne kamo ba ba a ba a kuda hatta idza akhadahu lam yuflik wa kama zalla eh Allah zai jikita wa bawa yayi tai yayi tai yayi tai amma ran da Allah ya kama bawan nan ba bawan ba zai kushe ba kai Allah tabaraka ta'ala shiri da tanadi na Allah tabaraka ta'ala huwa bi imhalihi rizq huwa imhalu lizalimi shine jinkirtawa zalimi ya zalunci za ya kama zalunci za Allah yana kallon sa ya taka wannan ya kama wannan ya kashe wannan ya yi wancan duk abin da ya ga dama ya yi ta yi in in sarauta ce take rudun sa Allah ya bashi dama ya yi ta yi in dukiya ce in ilimi ne in farin jini ne in ko menene ma inna Allah la yudhillu zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu hadisi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana saurara wa azzalimi azzalimi ne ta zalunci yana gani yana cin nasara mutane suna ta kuka shi ko ba ruwansa sai zalunci sai ta kara bai sani ba ran da Allah ya kama shi ba zai kuce ba kuma kamun mai sauki ne inda an ce an zare rai to Allah ya kama shi
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا ko kuma kai ya rasu da layi sun yi kana tambayan su ajiran lada ne ala tablingi da za ta yi kai ta musu da aikan Allah kana ce musu su biya ka babu kullu arkum alai ajran illa ma da rabbi Allah kuma Allah bai tambayi komai ba annabawa ma ba wanda suka tambaye ba su wani abu wa ma sarakum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin ba na tambayan ku komai isar muku da sakon ubangijin ku nake yi wanda ya yadda ya karba ya samu nasara wanda ya ki karba shi shi ya ja an da zaro ajiran Na'am.
fa hum mus'aluna saboda haka suke ganin nauyi Na'am.
min magramin saboda abin da aka daura musu ba za su iya biya ba Na'am.
min ma yuzuna huwa abin da za su bayar hal hadha huwa allazi mana'ahum min al-imani Na'am.
shin kana tambayar su wanda gune balle su je ai abin da kake tambayar ne ya yi yawa ba za ku iya biya ba duk shekara a cikin sai ya bada kaza Na'am.
la ba haka ba Na'am.
ne lokacin da akwai wani ya sahabi ne daga baya zama munafiki Na'am.
Ah, ana ce masa salaba shi wannan da sahabi ne ana sallah da shi a masallaci Na'am.
ana komai da shi Na'am.
kuma ba a ma riga shi zuwa masallaci Na'am.
amma da an yi sallah sai ya tashi ya koma gida tun kafin ma da an yi sallah ne sai ya tashi tun kafin kowa ya tashi har kowa ya ankara da haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa da kai in kai sallah ka zauna ka roƙi ubangiji ka wani ko ka ba baka da bukata ne ya ce a abin da ya sa yake tashi rigar nan da yake sawa ya yi sallah matarsa ma da ita yake take sallah saboda haka rigar su ɗaya ce ta sallah yanzu in yi sallah a nan zai tashi ya koma ya faɗi rigar ya ba da ita ma ta sa sai ta samu kai sallah talauci ne yi masa yawa sai ce to tunda da ya magana ta zo yana roƙon manzon Allah sallama ya roƙa masa Allah ya bashi dukiya ya bashi arziki sosai ya bashi dukiya mai yawa kuma ya yi alƙawari duk abin da Allah ya ɗora masa zai yi annabi ya ce a'a ai ba dukiya mai yawa ba kai dai a roƙa maka Allah Allah ya rufa maka asiri zai ce a'a shi dai ya samu dukiya da yawa kawai annabi ya roƙa annabi ya ce masa a'a ba magana dukiya ba ka san yadda za ka zo ba shi Allah zai iya jarraba mutum ya baka dukiyar kuma ba sai ba lallai bane Allah ya yarda kai ta zaka bi da dukiyar ta ka shi dai duk abin da aka ɗora masa ya dauki alƙawari zai yi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a to da ya masa addu'a da ba shi da komai sai wani a cikin Madina ya dauki eh, akuya sai ya bashi ga wannan yara akuya sai kuma ka samu abin da zaka dan tasa da ya kawo akuya ka san lamarin kana addu'a addu'a ma irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo akuya ka san awaki dai ba sa haifan sama da ƴaƴa hudu mafi yawa to ita wannan akuya takwas aka saka haifa kuma ba za ta yi wata biyu wata haihu in ta haihu kafin wata ɗaya wata biyu sun wayannan yaya yaya sun girma maza ta sake ɗaukan ciki za ta sake haifan wasu kafin ashe nan da nan awaki sun taru suka yi yawa kawai ya sai da wasu ya sayi tumaki ya hada ya zama yana da tumaki yana da awaki kuma dukkan su sai ƙaruwa suke yi kawai kamar ma kamar mana kamar hura su ake yi suna nan suna ta karuwa suna ta karuwa suka yi yawa da suka yi yawa sai ya sayi a saniya ya hada su ma shanun sai haka su ma haka suka zama su ma kawai nan da nan suna ta haihuwa suna ta karuwa sai dabbobin su suka yi yawa sai suka fara shiga gidajen mutane da yaddar suna musu barna sai aka fara kawo korafinsa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wane dabbobin sannan suna damun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to ka dinga kula da dabbobin ka mana to ya ga abin yayi yawa sai ya zai sama nan yace ka ya Rasulullahi dabbobin nan bai da zai zauna da su cikin gari zan dan busa zan bar gari kaɗan in koma inda babu ba zan fitar da wasu ba shi kenan bismillah jeka ya tashi ya bar madina ya koma gefe to da lokacin da yake cikin madina kullum da shi ake huni a masallaci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya koma gefe yana zuwa din ma nan ma kullum zai zo a yi sallah duk sallolin bayan yi da shi to sai dare ya yi sannan ya koma yana yin haka yana haka dabbobi suna karuwa da suka ƙara yawa sai ya dawo ba zai samu zuwa kullum ba sai an yi sati ya zo juma'a zai zo ya juma'a da shi amma sauran ranaku ba za a gashi ba shi ke nan ana nan ana nan haka dai har zuwa juma'a ma ya gagara ya dawo sai ki kamar wata guda sannan ya zo ya gaida annabi sau ɗaya shi ke nan ya koma ana cikin haka sai Allah ya saukar da ayoyin zakka خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم shikenan sai manzo da sallama sai ya ce to yanzu masu dukiya akwai banu sulaimin su suna dukiya da yawa dama suna da dabbobi aka ce sai annabi ya rubuta sa aka rubuta takarda ya ce a kai wa sarawar takardar nan a kai wa kuma banu sulaimin su ma ga haƙƙin da Allah ya faɗa su cire kuma ya karanta musu ayo- ayar waɗanda za a ba wa ma zakar kar ma su cewa in aka kawo zakar annabi ne zai amfani da ita shi annabi haramun ne ma shi zakar ba ma ki ba har zuri a sa gaba ɗaya haramun ne su ci zakar zakka dotti ne dauɗa ce su kuma tsarkakakko ne yuridu Allahu li yuzibakum rijsa ahlan baiti wa la tarakum tathira bayan da za a su masu tsarki su dinga amfani da dotti to shi kenan shi annabi baya shi to shi ke aka ɗauki takarda ya tura wakilai su je to shi inda yake ya fi kusa a kan inda waɗancan suke suka kawo masa takarda cewa ga abin da Allah ya farlanta a game da dabbobi game da dai duka dukiya ga zakan da Allah ya farlanta masu dabbobi ga yadda ake cire dabbobi tumaki da awaki arba'in arba'in ya kai arba'in za a cire ɗaya a shanu in ya kai sun kai talatin za a cire ɗaya eh, raƙuma in sun kai biyar za a cire tinki eh, akuya da haka da aka karanta musu da aka karanta masa takaddar sai shi ha- ya duba ya ce a bashi takaddar aka bashi ya duba ya duba shi wannan kuma na ga kamar haraji ne to kuma ina musulmi a ɗaura min haraji shike nan to yanzu dai bari zan duba suka ce to mu dama za mu wuce ne ya ce to ku je ku dawo suka da wajen waɗancan su waɗancan banu sulaimin bayan allah ne da suka je shugaban nasu ya tara su ya ce to ga abin da allah ya aiko mana ga dukiyar mu sai suka je suka kamo dukkan manya manya suka kawo fiye da yadda ake so a wakila annabi suka ce "Ah, ba haka annabi ya ce mana ba kar mu ɗauki manya mu cutar da mai dabbobi kar mu ɗauki ƙanana mu cutar da waɗanda za a bawa mazakaita ne ya ce a ku je waɗannan limamu yadda mu da sarrafa muka bayar shi kenan suka sako da suka dawo sai ce ya duba takardar da ya duba sai ce wannan ai ai haraji ne ya za a yi musulmi a bashi yanzu dai ku je ku tsara annabin zan duba ni na- zan kawo dukiya da kai shi kenan suka wuce suka dawo kafin su dawo masu alisa na zaune cikin mutane sai ke gaya musu shi kai wai hasara ga kada wata ya halaka shi kenan suka dawo annabi sai aka yi suka ce to gashi gashi kayan da muka yi da shi annabi sai shi kenan ku rabu da shi ya karbi zakar da aka kawo aka raba waɗanda za a raba shi ke nan za a raba ta yana shan ana nan ana nan wata shekara da ya bai kawo ba sai aka aiko da ayoyinsa na halakarsa cewa yanzu ya halaka Allah ya riga mai da shi munafiki Allah ba zai karbi komai ɗinsa ba ta wuta ne sai wani dan uwansa musulmi ya dauki ayoyin ya karanta masa ya ce to gashi nan ka halaka kanka maza ya tattaro dukiyar bayan shekara ta zagayo ya kawo wa annabi annabi ya ce a Allah bai ce min in karba ba duk abin da ka ga na karba wajen wani Allah ne ya ce karbi ka ba wa wani yanzu kuma Allah ya ce min kar in karbi dukiyar ka ba zan karba ba. haka yana kawo da duk zamanin annabi sallama ba a karba to yana daga cikin waɗanda suka zo suka yi shawara suka ce a yi masallaci wanda zai rusa masallacin masallaci wannan masallacin allazina takazu masjidan biraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum laqad لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول حق من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أكا أكا يقوم سنة آيوي a shi salabatu ba karbi zakata ba mazala sallallahu alaihi wasallama har yau fadi bai taba karbi zakata ba sai zamanin sai na abubakar ya dauko zakar ya kawo ta sai na abubakar ce abinda Allah bai karba ba nai bai karba ni waye da zan karba koma da kayan sa ya koma bai ba karba ba zamanin sai sai na abubakar ya wuce shekara biyu sai na umar ya zo ya samu ya hau kalifanci ya shekara goma a shekarun sai na umar nan guda goma gaba ɗaya su kullum duk shekara sai ya kawo doke sai na umar ce Allah bai karba ba annabi bai karba ba abubakar bai karba ba ni waye umar da zan karba ba zan karba ba bai karba ba har sai na umar ya rasu a zaman sai na usmanu shi ma ya sake ɗauko duke ya kawo sai na usmanu ya ce manzo Allah bai karba ba annabinsa bai karba ba sai na abubakar bai karba ba umar bai karba ba ni waye da zan karba shi kenan ya ki karba a zaman sai na usmanu shi ma ya rasu shi zalaba to shi ne an tasalhum ajran shin kana tambayan su lada ne a kan isar da sakon Allah balle su ce lada ya yi musu yawa shi yasa ba za su iya yin imani ba a ba ka samu da komai an fi ga wannan bai أم عندهم الغيب فهم يكتبون am indahumul ghaibu fa hum yaktubun ko kuma al ghaibu abin da yake koyi a cikin sanin Allah indahum yana wajen su ne Allahul mahfuz Allah nan da Allah ya kiyaye yake ya rubuta komai da komai a ciki sun san abin da yake cikin rubutun ne fa hum yaktubuna ma yaquluna suna rubuta abin da suka faɗa ma'ana sun san abin da Allah ya rubuta balle su je ai mun sani Allahul mahfuz a rubuta min ne dan aljanna ne duk babu wannan gariya ba ba su da komai
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مغلوب فاصبر يا رسول الله kai hakuri da hukun rabbika da hukuncin ubangijinka haka ya ga dama fihi hukuncin da Allah zai musu bima sha irin hukuncin da Allah ya ga dama shi zai musu bayin sa ne shi ya san abin da ya dace da su wala ta kun ka sahibi da hudi kar kai fishi da su kar kai kamar yadda dan uwanka annabi Yunus ya yi shine ma abocin kifi la ta fa'al kama fa'ala Yunus ibn Matta kar kai kamar yadda annabi Yunus dan Matta yayi min ad-dajri yace ya ya gaji da iskancin wayannan mutanen da kin gaskiyar su wal ajrati yayi gaggawa ya basu wal khuruji li hijrati yace zai hijira ma ya rabu da su kamar al'amari tun kafin Allah ya masa umarni eh kai hakuri kai sai lokacin da Allah ya maka kabar gari sannan kabar izna da yayin da shi annabi yunusa ya kira ubangijinsa da arafahu ya kira ubangijinsa wa makzumun a lokacin cike yake mamlu'un gamman yana cikin bakin ciki fi batnil hut yana cikin cikin kibi shi da Allah ya tura shi je ke ya fada ma'ana aka aike shi zuwa ga wasu mutane da ya je ya kira su sai suka ki ya zage kira su ya zage kira su kwana da kwanaki suka ce yadda samun mutum ɗaya wanda ya imani duk suka ce ba za su yadda ba shi kenan ransa ya bace shi kai tunda dai mutanen nan ba su da alama za su musulunta to ku sani in ba ku musulunta ba nan da kwana uku azaba ya tsada shi kenan sai sai ya tafi ya rabu da su ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين yake nan ya tafi yasta da ya tafi to dama kuma in kabar gari dole akwai kogi sai an tsallaka kogi ake tafiya ya zo bakin kogin sai yanzu da ya ba su sosai tafi ya bakin kogi sai ya samu wani jirgi to wannan jirgin sai suka dauke shi da suka dauke shi an je tsakiyar kogi kawai sai ruwa sai iska ta tashi sai jirgi ta tanga tanga zai juye su su kuma dama a adansu da kuma addinin su na wancan annabawa in daga jirgi yana yin haka ko wanda ya saba wa gwamnati sana ce sai suka ce to a cikin mun na ko wanda ya saba wa gwamnati a yi kuri'a a fita shi kada mu haraka gaba ɗaya mu a cikin ruwa a ture shi ne shi ke nan sai suka yi kuri'a sai ta fito kan annabi yunusa sai suka ce to malam kar ka kashe mutane gaba ɗaya ka je kai din kawai in kai kadai ka kare ya shi kenan sauran mutane ne za su tsallaka sai suka ture shi a cikin ruwa suna tura shi a cikin ruwa sai kifi ya haɗiye shi shi kenan yana cikin kifi ga duhun ruwa ga duhun kifi ga yana da cikin fizulmati yana cikin wa aka zulmati fi baharin lujiyin ya shahu maujin fi fauƙi maujin fi fauƙi sahabu shi kenan sai sai kifi ya ɗe yana cikin kifin sai Allah ya turo masa ya turo masa bi ismullahi al'azam wanda zai karanta kuma wannan addu'ar duk wanda yake karanta ta ismul azam ce tabbata da inda ana yin ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan karanta manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗe ta ya ce duk wanda ya rike wannan ba zai gamu da abin da baya so kuma in matsi ya dame ka ya kai matsi ya matse ka karse gaba da baya ka dinga yin sujjada bayan sallar magariba sujjada daya sai ka karanta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 41 insha Allah in ka rike wannan duk tsananin damuwa da kai yayi Allah ya karanta shi kenan ya karanta wannan addu'a sai kifi ya ji ba zai dauka ba matsayin kifi zai yi waje sai da ya kawo shi bakin gaba sai ya tofar da shi da ya tofar da shi ya dare a cikin a cikin kifi gaba ɗayansa jikinsa ya zama ba zai iya jimran rana ba sai Allah ya ya tsirar da wata bishiya wasu ce bishiya tana kama da ganyen ta kamar ganyen kabewa ne to bishiya dai ala kulli halin ita ce ya din nan to sai Allah ya tsirar da wannan bishiya sai ta zo ta yi masa ilwa ya zauna a nan har lokacin da ya tashi ya farfado a sai su kuma bayan kwana uku da ya gaya musu sun ga alamar azaba dama ya gaya musu gobe ga abin da zai faru jibi ga abin da zai faru ran da azaba za ta zo kowa zai tashi zai ga fiskar ta zama ja kuma in aka dan jima za ku ga sama ma ta yi ja to kar ku ɗauka ruwa ne bala'i ne za a kawo za a halaka garin gaba ɗaya to da suka ga wannan suka yi ta duba ina mutumin ne mu bi shi ina mutumin ne mu yi imani da shi sai Allah ya rike azaba ba azabar ba ta zo ba shi kuma shan ya ya fita daga bakin bakin kifi sai Allah ya ce masa to ga mutanen ka suna neman ka sai ka koma sai ya dawo ya same su duk da ma suna neman imani wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna mutum dubu dari sama da dubu dari ma yana zuwa ko duk gaba daya lokacin da ya zama shi ke ya samu shi ma a rana to shi ne sahibul hutun karka yi haka sallallahu ya kira yana cikin bijin a cikin cikin kibi ko mafzurun yana cikin bakin ciki ya ya roƙi Allah da wannan addu'a Allah kuma ya yaye masa sai sa Allah ya ce fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin da ya karanta wannan addu'ar la ilaha illa anta fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi Allah ya ce na amsa masa sai na fitar da shi daga dukkan matsi لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة بعد الرحمة توبا كذبا نعمة معنى رحمة من ربه ba da rahamar ubangiji sa ta riske shi ba dama dama Allah ya dawo da cikin annabawa in Allah ya dawo da mutum cikin annabawa shi annabi ba a dube shi ba a dube annabi in dai mutum ya kai matsayin annabin Allah to har abada annabin yake babu abin da zai yi a ce yayi laifi har Allah ya sallame shi babu ba a musu sarki saboda haka annabi ne Allah ya dawo da cikin annabawa har ya fashi ma cikin annabawan da ya kawo sunayen sarki Qur'ani har sura ma yake da ita suratul yunus nematu min rabbihi ba da nima daga bakin sa ta riske shi ba lanfiza bil ara'i da an jefa shi daga cikin kifin nan min bannil hut daga cikin kifin da sai a jefa shi bil ara'i a jeji a wani waje fako bil ardil fada'i a wata kasa can inda zai je ya rasa yadda zai yi amma saboda rahamar Allah ta Allah ya mai da shi inda ya fito ya je kuma suka yi imani su ma suka ribauta da shi wa mazmun da sai a bacci ya zama abin zargi amma annabin Allah ba a zargin sa lakinnahu ruhima dalilin sa ne amma da sarawa ke cewa la tufaddiluni ala yunus bin matta kar ku bibi ta ne akan yunus dan matta ma'ana annabi sallallahu alaihi yana gaya wa mutane kada wani ya kuskure ya ce annabin Allah wane yayi laifi kuma kai saba sai annabi ne ya wuce ka shi Allah ko bawan sa duk abin da yake so zai baya Allah da yake bayan sa ne baya ce wa asa adam rabbuhu wa qawa sun mai ta bawa rabbuhu fa da alaihi wa da to kai mai karatu in ka zo wa sa adam rabbuhu faqawa sun mai tabahu kawai kushe kada ya kaka shi annabi adam ya yi tabo to kada wani tabo shine har ma na ji da suke fasara wannan aya wa sa adam rabbuhu faqawa annabi adam ya yi sauri da umarnin ubangiji su fanga waye gaggawa sai su guje kawai su mai tabawa saboda ba isa ba dan adam annabi annabi duk wanda ya ji dan wani abu a zuciyarsa game da wani annabin Allah to imaninsa ya ya samu matsala na lakinnahu ruhima amma an yi masa rahama fa nabi zan gaira mazmumin inda aka jefa shi ba inda za a targe shi ba
واجتبيه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه النبي يونس ألا يضع به ذهب ألا نداه بالنبوة ألا يباش أن نبدأ النبي ألا فجعله من الصالحين ألا يباش يسكن صالحا باينسا الأنبياء النباوة ينسكن النباوة ألا
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يقال الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يقال الذين كفروا الذين كفروا إن كافرين يقال سنك سنتا وإن كما الأمر وشأن معنى إنه لمريك الذين كفروا كافرين يقال سنك saboda dole hafi ayar da wani zafa wannan aya anna quraisha sun kura ta mutanen makka kafiran makka lamai ta da alayhi akon nabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wa musu tsanani sami'u anna qabilatan min al-arabi yuqalu lahum banu asadin ahlu aidin idza anu ahadan yamutu bil hini sai suka ji labarin wa akwai wata kabila a cikin larabawa ana ce musu banu asadin waɗannan sun mutane ne bokaye ne kuma idan suka yi mutum bokanci take zai mutu shi ke nan wamar a rada zalika minhum ya ji ya biyu na sau kalar na ayyami amma in kana so ka je bukata ka tafiya a wajen su to sai ka hana kanka cin abinci na kwana uku tukuna in ka je in ka ce kana so a kashe wani yanzu na sa ka ce ثم يخرج ينظر الى المعنى يقول ما اغواك ma abdaraka wa ma asmaraka fa yasulu mayitan to shi ke sannan sai mutum ya fita sai sai shi wannan bokan ya dubi abin da zai duba sai shi a mamakin karfinka kuma yana magana da wata wanda ake zuwa kashe mamakin ikonka mamakin yadda kake da karfi da shika to a lokacin take sai mutum ya fara yau haka wannan shi su wannan kabila suke to da su waɗannan kafiran makka suka ji labari haza fi bani asad na cikin bani asad yake samun waɗannan bokaye wannan ma sami ko bi haza da suka ji wannan labarin da au hazi kabila ta sai suka gayyato waɗancan bokaye an yaqulu lahum muhammadan sallallahu alaihi wasallam su zo su kashe musu annabi muhammadu zuhuda fa yastarihu zuhuda da shi rajulun minhum nafsahu salatata ayami a cikin wadanda suke son su kashe a kashin annabi sallallahu alaihi suka sa kansu yunwa din ta kwana uku kamar yadda aka saba wata ranar nabi sallallahu alaihi sai bokan ya ce to yau yanzu nan za mu kashe shi ba kun za kwana uku ba wanda ya ci komai ba ya yi ba shi ba to shi yanzu nan zai mutu shirya sai Allah ya zaba da aya Allah ya ce allazina kafaru kafirai ya kadu sun kusa da yuzlikuna ka ko da yuzlikuna ka suna so su halakar da kai ne su fanar da kai yanzu mura ilai ka nasarar shadidan su kalle ka kallo mai tsanani da yuzlikuna ka ko da yuzlikuna ka da yuzlikuna ka suna son su kada kai yuzlikuna ka bi asfari da sun kalle ka ka fadi ka mutu yadda suke wa mutane yuriduna an yaklaku ka bi asarihim faqat so suke su tumbuke ka kawai da sun kalle ka shikenan magana ka kada lamma sami zikra yayin da suka ji qur'ani ba sa san qur'ani alqur'ana wa yaquluna suna cewa hasanan saboda hasara ba sa me yasa aka saukarwa wa dama suna cewa wa qalu law la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim in Allah zai saukar da qur'ani da manyan mutane kawai sai a saukarwa irin muhammadu wanda ya tashi maraya kaza kaza waye waye sai suka ce inna hula majnunun manzo Allah ma ka shi ne so suke a kashe ba sani ba annabi ba haka yake ba qur'ani ko ba abin wasa ba ne wa ma huwa shi qur'anin nan bai kasance ba illa zikrun wa'azi ne mau'izatun wa'azi ne lil alamin ga halitta saboda haka ba wanda ya ya kawar da qur'ani ba wanda ya kawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقرأ النبي هذه الآية لأن wannan aya wanda an radu lahu suka zo suka bijiran masa su waɗannan bokaye eh, suna so in suka kalle shi shi ya faɗi kuma da ruhu shi ba abin da ya same shi kuma kara hazi ayata duk wanda yake karanta wannan aya la tudurruhu aynu wala kalam Eh, irin abin da ake ce masa mai ta mai ta din nan ba zai kama mutum ba haka ma irin kambun baka ke jewa duk dai ba zai kama mutum ba Eh, haka kuma hau irin na baki din nan duk dai ba zai kama mutum ba a takaice dai wannan aya aya ce wani ya faru zuwa karshen sura aya ce ta magani sosai tana maganin abubuwa da yawa in mutum ya zance idan ma kana da yara za ka iya rubuta musu kullum kullum a rubuta musu kafa uku hada da ina zanna kafa uku kullum suna sha to in Allah ya da yaran duk za su shiru eh kowane yaro zai zama mutumin kirki in Allah ya da ba wanda zai shiga eh, wata kamar gaza ko ya jima duk za su na za su zama ciyayi mutane wannan za ka wayar ورقي بهذه الآية فعافى من ذلك المرض إن كنا أجلون سنشا في mutum ko maitar ko kambun bakar da sauransu da duk abin da ya same shi in aka yi masa ruqiyya da wannan aya to nan ma zai warke take insha Allah
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ana fitarwa gyada riɗi gujiya zakka sai to gida dai shi Usman ya fara cikin littafi da aka yi masa tambayoyi ya ce gida ba a fitar masa da zakka Eh, kuma ya kawo dalilai ya ce ita gida dama da za a fita zakkan ma ah, abin nan ne man ne to tun da mai ne kuma ba shi wanda ya noma bane ba shi ne zai matsa man a takaice da wannan littafin ana cewa littafin shi su na'am Eh, yana nan ah, ko kuma wasu suna ce masa zakatu zakatu kenan Eh, yana nan an yi mutu ya bincika a cikin da wancan Usmanu sai same shi shi Usmanu ya ce ba a gida zakka shi Usmanu kuma hujja ne yanzu a al'umma Ah, rini ana masa zakka shi ba ana masa zakka shi yana cikin abubuwan da aka lissafa a cikin sun habbul kuji da inna rini yana ciki shi za a ce masa zakka sai wannan kuma da jiya gujiya ba a masa zakka Na'am.
ita ba ta da mamma Na'am. Alhamdulillah. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar tana cewa ya shehu ni ce nake zaune da mijina sai ya yi tafiya ya nemi mu tafi da shi tare sai na ƙi tsawon lokaci yana sa rana zai dawo ya ɗaga ya sa rana ya ɗaga har na kai shi kotu su suka kira shi suka sa masa ranar dawowa wadda idan bai dawo ba za su raba wannan aure shi kuma ya ƙi dawowa har kotun ta kashe auren yanzu haka na gama idda zan iya aure bisa wannan hukunci na kotu eh nuna ko kuma da kai hukunci eh da ba shi amfani zuwa kotu in ka je inda ba da je kotu ba shi ke nan duk mai ba da je kotu ba za a jira mijin nan kuma sai ya samu wani lokaci wanda amma dama sharadi sai in ba a jin labarin sa ba a jin labarin sa ba a san inda yake ba to nan za a ajiye da zauna sai kamar shekara hudu in ba a ganci ba sai a ce kai duk inda yake ya mutu rayuwa shi ke sa ba a ji labarin sa to sai aka ce sai nan ma kotun ce ko za ta kashe aure amma yanzu za ka hatta ce kotu kuma kotu ta kashe aure shi ke nan kace dai aure da sai wannan miji ya dawo sannan wani hukunci zai sa ta
na sai tambayar mu ta gaba sai tambayar yana cewa ya shehu ana fitarwa jariri zakar da kai a kwarar kwa ai ko ranar ka haife shi eh jariri ko ranar ka haife shi a dama malaman masawar malikiya sun ce wasu sun ce ranar jajiberi mana da an ga wata zakafi da kai ya kama da in kace zakafi da kai ya kama daga ganin wata ka fi kenan da jirin ma gaba daya za a iya fita zakka to wasu ba suka sha da safe ne in dai aka yi sallah asuba ranar sallah gari ya waye to lokacin da fita kai yayi to idan aka ce mutum ya ce ya ya dauka akan daddare ne mana daga lokacin da aka ga wata zakka fita kai yayi sai wannan lokacin ka dauka sai kuma ka fita fita kai din ka sai ka bayar kuma dama kana da mace mai ciki ka ba da wannan fidda kai da daddare sai aka yi haihuwa to yaron kafin ya zo ma kafin da kanka ka yi fidda kanka to za ka fitar masa ba ma'ana ya kafin ya zo ma lokaci ya wuce idan kuma ah, ka dauka sai da safe ne za a yi za ka yi fidda kanka to sai a yi maka haihuwa da daddare za ka fitar da yara yawa in ka in ka dauka ah, da da- da- da yamman ne za a yi wa za a yi fidda kai to sai a kunkara da mara lafiya aka yi fidda kai shikenan a sai ka fi da kowa da jere mutu shikenan idan kuma ka ɗauka sai da safe za ka yi fidda kai to sai da jere kana da mara lafiya sai ya rasa to shi kuma fidda kai bai same shi ba ba za ka shirya ba na a ƙarshe akwai wanda ya aiko ya ce yana neman bayani ne akan martabar diwanin maulanmu shehu ibrahim bin yas radiyallahu ta'ala Yawancin martabarsa shi ne yabon annabi, sallallahu alaihi wasallam. Yabon manzala ne, yabon manzala shi tun zamanin annabi ake yi. Annabi yana da sahabbai masu yabonsa, akwai sanannu irin kamun Zuhairu, irin Bujeru Zuhairu, irin Hassan Sabit, suna nan da yawa masu yabon annabi su aiki su kenan. Har ma aka je yaƙi wani zai tashi ya rera kasida, ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam. ta kafirai. Wannan sunna ce. Yake za shi Ibrahim kuma a matsayin sa na masoyin manzo Allah kada salama ne wa mutane littafin da za su karanta su yabi annabi to shi littafin sa akwai salati a ciki akwai ne salatu Allah kuma salatu da yawa a ciki salatin annabi ne shi za ki jawa salatan turaqina ila zikri wal rusul an bashi annabi kuma ka so shi na a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka ko da ya koyi sai yana so a taya a taya shi da addu'a yayansa bai da lafiya Allah ya shi amin sannan ko da ya koyi sai yana fama da ciwon hakori wani kuma ciwon baya amin sannan ko da kuma ya koyi sai yana so a taya shi da addu'a in ya tashi yin sana'a sai bacin rai ya lulluɓe shi har ya kai ga sai ya bar yin wannan sana'a sannan ya samu lafiya Allah ya yi masa amin Allah ya yawaita wannan addu'a da muka fara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan akwai wanda ya aiko kuma yace yana so a taya shi da addu'a an sace masa wheelbarrow wacce kuma da ita ce yake neman abincin sa Allah ya mai da masa kwarfa wannan da ya da mita amin amin alhamdulillah amin amin amin amin amin amin amin